إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gulkarka da a birnin da magaram yau muna juma'a biyar ga wata na ramadan hijira shekara bakwai wanda ya dace da goma ga wata na shidda shekara ta shidda. a jiya mun tsaya cikin suratul ma'ida mun tsaya aya ta biyu a uku. mun tsaya aya ta uku cikin suratul ma'ida wanda insha Allah yau za mu dasa aya ta 44 ta wannan sura aya ta 44 insha Allah Allah Muhammad Ibrahim bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور الله سبحانه وتعالى na tabbatarwa da cewa shi ne ya saukar da littafi mai suna a taura wanda bayan mun yi bayani na wannan a taura littafi ne na al'ummomi kayanmu wanda aka ɗora masa aiki da abin da yake ciki da wannan a taura allah ke tabbatarwa da cewa ina an zilna taura mu muka saukar da attaura wanda fi yahudan wani kuma a cikin attaura akwai shiriya akwai haske ga wanda ya imani da ita a wancan zamani illa abu ne sananne yanwa magana kullum da ake iya cikin aƙida ta ahalu suna wal jama'a ta duk ma mai imani cikin sharaɗin imani yarda da attaura da inji da zabur da sufi ibrahim illa abin da ake magana littafin mai suna attaura wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ba cewa ba irin abin da yake hannu za karanta maka a yau wani tayi mai suna attaura mai suna injil da irin abin da aka canza aka rikitar a cikin shi ba wannan ake ni ba attaurar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ita ake magana ita ce shiriya da haske ba abin da suka jirkita ba suka bata wanda yake hannunsa a yau min imani a canje yake ba shi ba ne ba wanda Allah ke magana mai imani da shi mai rada abin da labarin da zuwa cikin shi a wannan daban ne don wannan shaida ya tabbata an canza shi amma a jumlace lazim mai imani da littafi mai suna a taura kuma Allah subhanahu wata'ala shi da kanshi ya saukar da wannan littafi kuma ya mai shaida littafi ne shiriya da haske ga waɗanda aka sabkar ma shi a wancan zamani mu namu kullum imani ne sarkake ne ba a ɗora mana ba aiki da abin da yake cikin shi yace nurun hudan hudan wa nur ya kun fi annabiyuna alladhina aslamu wannan littafi na taura Allah ce annabawa wa'inda suka mai wuya ga umarnin Allah ga dokokin Allah su suke hukumci da wannan littafi nan maganar shaida cike masu annabawa su ne a gaban aikin littafin Allah suna hukumci da wannan littafi na taura da Allah ya sabkar domin wa kabgar nabiyun domin ita a taura sabanin inji ko zabur ko qur'ani Allah subhanahu wataala ya aiko da annabawa da dama kalkashin at-taura annabi ne Allah zai aiko bashi da littayi sai wannan at-taura ita ce littayin da zai karanta ya kira zuwa gareta yayi wa'azi ya hukunci da ita littayin da aiko annabawa da dama da mursalai da dama annabawa da mursalai gaba da dama sun zo suna aiki da at-taura sai Allah take ne ta wannan at-taura annabawa na hukunci da ita wanda ta alazin asalamu wanda suka mai wuya ga umarnin Allah saɓanin wa'incan ‘yan tawaye ‘yan minki suna wannan hukumci lallazi na hadu ga wa'inda suke da'awar ko dangarkan zuwa ga addinin yahudanci mana banu isra'il suna musu hukumci da ita warrabbaniyun wala habar haka bayan annabawa nan rabbani malami mai ilimi mai ibadar Allah wanda yake ibadar Allah kan ilimi duk da cewa ana kazan cewa rabbanin su ne ahba kenan an musu ayyabe su da ibadar Allah da ilimi ko kamar wasu na cikin musulmin ya ce nan magana biyu ce cewa akwai kisimi a cikin su wanda sun shahara da bautar Allah da kira zuwa ga bautar Allah amma ba su cikakken ilimi irin ahba din dai a jumlace wa'annan arabbaniyun da al-ahbar malamai ne kuma ce masu bauta ne daga cikin wa'annan addinai wa'annan al'umma ta banu isra'il kenan su ma wa'annan malamai nasu suna mai suna kira suna hukunci da wannan attaura yanda annabawa suka yi su ma wa'annan malamai sun yi irin wannan aiki na hukunci da attaura bima sufizu min kitabillah na yanda aka ba su kulawa tsarewa kiyaye aiki da littafin Allah an ba su domin anan hatta mai ka matsala na samun bambanci ƙur'ayin sauran littattafai wancan littattafai Allah ya bar kulawa da su a hannun malamansu shi da suka kasa kare banna a cikinsu shi kuma a taɓar ƙur'ani wannan Allah ne ya yi alƙawalin cewa inna na nufin suke wannan nufin lafizu Allah shi ya saukar da alƙur'ani kuma shi da ke kiyaye shi kenan shi ne mai saukarwa kuma kulawa da shi a hannun shi shine bambancin sauran littawai wanda an ba da kulawa wajen kulawa da su kare su malaman da suke imani da su shi take bambancin abin kenan yace kenan wannan rabbanin da habar bi masufizu min kitabillah na yanda aka ba su kulawa da kiyaye abin da yake cikin littafin Allah ko ku kulawa da littafin Allah kai wa kanu alai shuhada suna masu shaidawa akan littafin Allah suna mai kira zuwa ga wannan littafi da Allah ya sabkar don haka alata falata kashewun nasu wa kashewun na iya magana ga malamai masu kira zuwa ga Allah kan ku ji tsoron mutane domin duk mai tsoron mutane yakan ɓoye ko ƙin waɗin wani abu wanda yake Allah na so a faɗi mai tsoron zargi mai tsoron ka a ce Allah musu kira cewa ko mana me ka ce falata kashewun nasu kan ku ji tsoron mutane wa kashewun ku ji tsoro na ni kaɗai wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kuma kadda kuma sanya ayoyina da ƴan kuɗi kaɗan nan ma'anar magana dalilin amfanin duniya kakka bar gaskiya ko ka ƙi hudin gaskiya ka ƙi bayyana da gaskiya dalilin ɗan amfanin duniya da kake samu ka tabbatar da wani abin ƙarya ce haramu ne ba gaskiya ba ne amma saboda a ciki ake samun amfanin duniya sai a ɓoye a ci gaba da ci da addini nan duk wani mai ci da addini da ƙarƙashin wani magana wanda ya gano gaskiya sare ya fahimci gaskiya sare amma wai dan ɗan abin da ake samu na duniya ya tsaya ya riƙe ƙarya ya rayu a kanta na shi Allah ke musu kashe kadda ku masanya ayoyina da 'yan kuɗi kaɗan na abun mamaki za ka malamai balle malamin bida masu ci da addini suna kawo wani aya a duk wanda yake jin malamai ya ji da wannan magana suna kawo ta a ina wai idan aka maka rubutu ko aka baka laya sai su kawo maka wannan aya ai Allah ya ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila ka ku sai da ayuna arha ai tsada ke da kuɗi mai yawa a duk mai malamai da magana bai haka su kawo ayi mun tuma yara ya ce Allah Allah ma Qur'ani ya ce ka a sai da ayoyin shi arha kenan ka ka kuɗi mai yawa amma rubutu ko a baka laya sai da tsada Allah ya ce ka ayi arha kaga wannan canza magana Allah ce ga manufarta su kuma su ne ake maganar da su wannan ci da addini yaudarar mutane mai da mutane abinci shi da ake magana canza ayoyi na ga gaskiya ka ɓoye da wani duniya shi sama nan kalila ɗan wasu nawa da yawa suka fahimci irin abu da ake na ci da addini samun kuɗi da ake na ci da addini sun gano gaskiya sarai amma wallahi ba don komi ba illa dan awanin duniya sai su rike wuta wallahi wani bawan Allah na yi wata nasiha a ta rediyo kan matsala ta irin tsubu da ake ko da ƙur'ani sunan Allah ka san abin mamaki wasu shi wani shi shi yake yi tun da ƙur'ani ne aka wa mutum wani abin dabo-dabo aka janyo hankalin shi ko aka juya ko aka kashe ko da kashe shi aka yi shi ganin wai da ƙur'ani aka yi shi ke halaka ne tun da ta halaka shi aka yi haka da yawa suke tsammani tun da littafin Allah ne kirin me matsala an yi an kashe an yi an haukata an yi an jiyo hankali sai su ɗauka tun da ƙur'ani aka yi ba nahi ba bayanin da na yi wani malamin Allah gawarta mishi duka gawarta mana wallahi ya kira yana a waya ya ce wallahi bai taɓa fahimtar ba cewa shi ya ce iya da wani lakani kuma iyayi da ƙur'ani yake yi wanda yake janyo idan kana son mace zai ko bata so zai yadda za a yi a janyo hankalinta ka yadda ka dama ita ya ce wallahi malam na tara kuɗi kuma abin a cikin abin da yake tada mu hankali iya bada wata kissa wata mace wadda ƙarshe mutumin ba ramanta ba ma lalata ta hai mata ciki ɗan wa wallahi abu da yawa daba daba ne da ƙur'ani suke yi to su haukan mutane wai dan an yi abin ya yi tasiri san ba cewa wannan malaman Isra'il Allah ya zarge su kan wannan aikin su ma da littafin na Allah suke da sunan malamai suke su yi duk ɗaya ne dan an wa duk abin da za a ce daba daba ne a jawo hankalin mutum bai so a kashe a hauka ta auna bu ko da qur'ani aka rubuta fatiha aka yi sihiri ne iya sihiri ne kun mai kahuri ne shi ne ba ta mutane ta mutane ji to waɗansu sun gano abin wani shi wani ɗan uwa abin da yake gaya mini shi gwamnatin da yake mini ta malam wannan abu musun sai ƙarya ce kuma shirme ne kan duba ne ce ba maganin komi ya ce to me za mu ci ce kai ma biyan ka ne ake ce mu kai ma biyan ka ne ake ce za ka ke ba kawai ce ni ma biyan na ake da kai ma kuɗin ne kake wanda kuɗi za ka biya wani ta masar ko a cikin na hajji masar haka kaza da kenan meye a waninsu su suna wannan abin da ake samu shi da wallahi mutum zai gane gaskiya amma wai ba zai iya bari ba dan dan abin duniya to wannan kashe ne da Allah yake yi wala tashtaru bi ayati samanan qalila su wanda haka ne sun gado gaskiya sarai amma suna ci a hannun mutane suna ci da addini su he su tsaya kan wannan hanya mara kyau dan awanin duniya shi ma me yake wala tashtaru me ishara ishara ko shara masanye ce exchange ishaji ne misali ka ce a hausa ba ni shi makamanta ba ni shi makamanta ai cinikin da ne lokacin ba kuɗi kenan masanya ce shi ciniki ishara ishaji ne masanya ce kenan mene ne nan Allah subhanahu wataala ga gaskiya ga bayanin gaskiya sun bar gaskiya da suka sani Allah san su ita suka bar da suka ɗauki ƙarya a wani duniya kenan shi ga sun yi masanya sun bar gaskiya sun ɗauki ƙarya shi Allah ke kashe wala tashtaru bi ayati zamanan qalila kakku masanya da ayoyina kakku masanya dan kuɗi kaɗan a wani duniya ku ɗauke su a wani duniya ku bar ayoyina shine Allah ke kashe ga malamai kan wannan bayani yace dan haka wa mallam ya kun bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wanda bai hukumci ba wa mallam ya kuma duk wanda bai hukumci ba bima anzalallahu da abinda Allah ya tabbatar fa ulaika humul kafirun wa inna sunna kafirun dan wannan aya tana cikin ayoyi wanda a yanzu kamar da na zo da littafi wanda irin abin da muke ciki na yau gaskiyar magana fahimtar wannan aya ko wannan ayoyi iya da kyau an ambata kaɗan wannan littafi mai suna fitar da takafir fitina ta ma'ana fitinar kafirtar da mutane fitinar takafir fitina da ta sami wannan al'umma ta gaugawar kafirtar da wani ko zub da jinin wani haka kuran ta gaugawa kai shi ne albani asali littafi na shi ne a kama ganin su usaimin na sibin ba rage malaman wannan zamani da irin me masa'alar maganar wannan aya don ciwon daga ita aka samu madogara da jimawa kan gaugawar kafirtawa ko ma halatta jinin wani kan wannan wani aya ce shi na ɗago ɗan kaɗan wanda abin da muke da alaƙa da shi a yau kuma ɗan wa almajirai ana iya neman littafi akwai saman kasuwa ana iya samun shi wannan littafin eh abin da zan karanta a ciki ɗan kaɗan kamar nan shi albani magana da ya ɗauko bayanin wannan aya sai ke cewa fa inna asalin fitnatar takafir fi hada zaman bal munzu a zaman هو آية يجندنون دائما حولها ألا وهي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يجب فيأخذونها من غير فهم عميقة ويريدون ويريدون بلا معرفة دقيقة ما نما كان أتكيتين أن وانا إيانا إيانا مهمانشي بشروع لكي وانوا da malamin da ya rayu a cikin zamaninmu da kuma al'umma na ma shaida wajen magana ilimi da magana bin abin da ke littafin Allah ya ce fitan takafir asalin fitan takafir asalin fitina ta masu kafirtar da mutane a wannan zamanin ya ce bal munzu a zamanin kai ba ma zamanin yanzu ba zamunna da dama fitina da ta kawo haka ya ce wata aya ce yudandinuna da'iman haulaha a kanta suke yawan maganganu suke kai da kawowa kan wannan aya wata aya ce ita ce maganar Allah mai girma da buwaya wa man lam yahkum bima anzalallahu wanda bai hukunci da abin da Allah ya sabkar fa ulaika humul kafirun wa inna sunna kawarai fa ya'khuduna min ghairi fahumin amika suna dokan wannan aya ba tare da ba haƙiƙanin fahimtar yadda aya take wa yuriduna wa yuriduna bila ma'rifatin daqiqa suna kawo ta ba tare ba da cikakken masaniya yace wa nahnu na'lam yace rabani ke cewa mun san da cewa anna hadhihi al-ayat al-karima qad takarrarat wa ja'at khatimatuha bi alfaz thalath albani ke cewa rahimahullah mun san da wannan aya mai girma ta konkoma ba wuri ɗaya ba ta zo ta zo da ƙarshen ayal sai ya zo da lafazi fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun kuma fasiki wannan haka ayatin ta kawo da bikucin littafin Allah ba fasiki ne kawuri ne a zalimi ne wannan lafazin guda uku su ne aya take zawa da su duk da hukunci ba da littafin Allah kawuri ne kawure ne a zalimai ne fasikai ne yace fa min tamam jahalil ladina yahtajuna bi hadhihi al-aya bi lafaz al-awwal minha faqat fa ulaika hum al-kafirun annahum lam yulimu ala al-aqall bi ba'd nusus al-shari'a ƙur'anin am sunna allati ja'a biha zikru tabat al-kufr yace wa daga cikin abin da yake tabbatar ma jahilai ne suna hujja da wannan lafazin na warko fa ulaika humul kafirun annahum lam yulimu ala al-aqal bi ba'd nusus shari'a yace wa'annan mutane ba su da cikakken masaniya a takaice ba su san da wasu nasoshi na shari'a imma qur'ani imma sunna wanda allati ja'a fiha zikr lafat al-kufr ai akwai nasoshi da dama imma a qur'ani imma a sunna wanda lafazin kafirci yazo da dama sun zo wannan wanda fa akhadhu bi ghayri nazarin ala annaha ta'ani al-khuruj min ad-din sai suka dauki wannan aya ko wacce lafza ba tare ba da tsayawa da kyakkyawar duba ko da suke mata hukunci ko da mutum ya yi rinda ne ya wuce da mutunci gaba daya وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام يجي باتارب بس بمبنتا wanda ya irin wannan aiki da wanda da sauran mushrikai na nasaru da yahudawa da sauran addinai sai su muku hukunci guda suwa wannan mutane hukunci guda duk ɗaya ne alhali abin ya ce akwai bambanci ya ce bainama لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني دائما هذا الذي يجندلون حوله alhali ya ce idan muka diba lafazin alkufur a luga ta larabci da ƙur'ani da sunna alƙur'ani luga ta ƙur'ani da sunna ba ta nihin kullum in lafazin ya zo abinda suke ta waɗi a kai shi kafin su kafirta ka wa sallitu na hada da fahimul khati almakalutu alai duk in suka kawo wannan an kawo wannan duk abin yanzu sai su ma mutum sai su ma mutum hukunci guda wanda kullum hukunci guda kullum kamar kayar da ni alhali yace fa sha'anu lafazatul kafirun min haythu innaha la tadullu ala ma'nan wahid هو ذاته شأن اللفظين الآخر- الآخرين الظالمون والفاسقون يجي الهالي لفظ كافرون توجد معنى شيء بيوك معنى ايه كل أشيء أكيد ليه yadda sauran lafazin azzalimi ko fasiki bai ɗaukar ma'ana ɗaya iya ɗaukar ma'ana daban-daban iya ɗaukar kafiri gangariya iya ɗaukar lafazin fasiki mai laifi iya ɗaukar azzalimi cuta wani ba kullum ma kal azzalimi a ce kafiri ne ko a ce misali eh, mushriki ne a iya bambanta a halin da ya zo da wurin da aka kawo shi yace haka azzalimi haka fasiki yace kama أن من وصف أنه ظالم أو فاسق لا يلزم بالضرورة ارتداد عن دينه yace kamar yanda da sifata da zalunci ko an ce fasiki ne yin wannan kalma gare shi ba ta lazim da cewa ai kurin ya rida ya bar addinin shi kama fa kazalika man wusifa bi annahu kafirun sawa bi sawa haka lafazin kufur iya zawwa ga mutum ba ana nihin ba lafazin na maganar ridda yace wa hadha tanawwu fi ma'na al-lafz al-wahid huwa alladhi tadullu alayhi lugha thumma shar' alladhi ja'a bihi alladhi ja'a bi lughati al-arab lughati al-quran al-karim yace wannan tanawwu ce bambancin kalma daga nan zuwa nan wuri zuwa wuri wannan lafazin guda na kufur yanda lugha take zawwa da shi haka shari'a sukan zo da ma'ana daban-daban yanda lafazin fasikanci zalunci ke sabawa haka lafazin kafirci ya zo a ƙur'ani da sunna da lafazi daban-daban da ma'ana daban-daban yake cewa famin ajali dalik kana wajib ala kulli man yatasadda li istidar al ahkam ala al muslimin sawa'an kanu hukaman am mahkumin an yakuna ala ilmin wasi bi kitab wa sunna wa ala dar manhaj salaf salih yace kan haka dalilin haka wajibi ne ga duk wanda zai fito ya furda wani hukunci kan wasu shugabannin musulmi ko su sauran musulmi kayan ka hutu ka yi hukumci kan su wane ko kan wane wajibi ne in ka zamanto kana da cikakken ilimi mai wadi a ƙur'ani da sunna kuma akan hasken manhajin salafu salih kayan ka hukumci kan wani yace wal kitabu was sunna la yumkinu fahamuha la yumkinu fahamuhuma وكذلك ما ما تفرع عنهما إلا بطريق معرفة اللغة العربية وآدابها معرفة دقيقة يجي قرآني دا سنة بيوا أفإنت قرآني دا سنة هكا دا أبن دا يكي دا علاقة دا قرآني دا سنة بيوا أفإنتشي سيتهن سن اللغة العربية دا آداب العرب هما سني نهجيكا تبتكي سني yace fa in kana lada talibul ilm naqasun fi ma'rifati lughati al-arabiyya in har dalibin ilmi ne mai ilmi in har kana da naqasa ta rishin cikakkar sanin wa'annan adabin da aka ambata to fa inna mimma yusa'iduhu fi istidrak dalik in har kai baka iya ba to in kana son samun irin hukuncin fahimtar aya ko ko sunna he ka koma ka ɗauki maganar magaf a ruju ila samun man qablahu min al-imma wal ulama he ka koma malamai magabata wani suka gabata ya ce wa bi khasatin ahal qurun salata al-mashhur bil khairiyya balle dan kaza hujja ka koma karnin da manzon Allah ya mai shaida karni uku na farko he ka koma can ka dauko in ka dauko ayar me suka ma wannan aya fasara dan hadisi ne ya suka mai wannan fasara ka hinta ka anan za ka dauko haƙiƙanin ma'anar qur'ani da sunna amma tsakar rana ka doki qur'ani ko sunna ko kun wani daga kun tsakar rana ba cike ba tare da cikakken bayani kurin ya ce ga hukuncin kaza wani kawuri ne jinin shi halitta haka kurin ba tare da cikakken maganiya wannan kadari ne ya ce wal narji ila aya ya ce yanzu shi albani kica mu koma kan ita ayar wannan ya ce wa mallam ya hakun bi ma an zala Allah fa ula'ika hum kafirun ya ce fal muradu bil kufri fiha hal huwa al-khuruj an al-milla aw annahu ghayr dhalik ita wannan aya mutum kana kanta shin ita wannan aya abinda ake nihin fa ulaika umul kafirun ana nihin huta ne daga addini gaba ɗaya ridda ko ko wani laifi ne daban wanda ba wannan ba ya so nan makoma wajen magabata ya suka ma wannan aya bayan yace fa aqul idan albani ke ta dan wallahi zan ce mu la budda min ad-diqqati fi fahm hadhihi al-aya ba makawa dole ne a tsaya a lura da kyau wajen fahimtar wannan aya fa inna qad ta'ani al-kufr al-amali wa huwa al-khuruj bil a'mal an ba'd akan islam takan iya ma'ana takan tsokar ma'anar kafirci na aiki mana irin aikin kahore ne kai mutum zai yi wani aiki irin aikin kahore ne ba za ta shi kai zama kawuri iya ko da zai daban ko ta illa daban wani abu daban dai wanda ya kawo aikin irin aikin kahore ne amma shi wane shi shi ma kahuri ne ko kuwa iya da bambanci da wancan kahurin gangariya yace wa sa'iduna fi hadha al-fahm habar al-umma wata turjuba na Qur'an yace abinda zai taimake mu kan fahimtar wannan aya sai mu koma habar al'umma mana malami kwararre na wannan al'umma mai tarjama al-Qur'ani da annabi ma shaida da tafsira ta al-Qur'ani shine Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma sai mu koma ga Abdullah bin Abbas ba fahimci wannan aya take ne alladhi ajma'a al-muslimuna jami'an Abdullah bin Abbas shine wanda dukkan musulmi sun yi ijma'i illa man kana min tilkal firqat dala duk musulmi su gabata sun yi ijma'i kan matsayin annahu imamun faridu fi tafsir shugaba ne wanda ba daidai da shi cikin tafsirin qur'ani banda wa'incan atattun wanda suke da wancan aqida atatta su ba haka bane a yanzu yace fa ka annama taraka fi taraka sam'u yawma idhin ma sami'a al-yawm تماما من أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية فهما سطحيا يشي والله وانا مالمي ذاك شيء كمان يندمك يجي إجال بني كتاب وانا مغير سال بني يشي وانا مالمي كمان يا كيغ كننشي irin abin da muke ji a yau iri ɗaya irin wanda ya ji na cewa akwai wasu mutane cikin musulmi suna fahimtar wannan aya fahaman fatahiyan fa in ta sama sama ma'ana ba ta hakika ba shi ta tsayiyan fa in ta sama sama garji garji min gina tafsirin ba tare ba da bambance ba tare da bayani ba dalla dalla ka aya abdullahi bin abbas ke cewa fa qala radiyallahu anhu abdullahi bin abbas ke cewa da ya kawo wannan aya sai ka cewa laysa al-kufru alladhi tazhabuna ilayhi kin ma sai mun magana da ilmi samu wajen neman kawutar da kowa ya ce wa ba irin kawurcin ba ne ba da kuke tahiya kai shi kuke tsammani ba wancan kawurcin ba ne ba da kuke tsammani ba an wa'annan wulaita kufuran yankul almina ba ana niyin ba ne ba irin kawurcin da yake hudda mutum daga cikin addini ya ce wa kufur duna kufur kawurci ne ko mamana kawurci kala biyu ne akwai kuma kufur duna kufur kalma ce ta kawurci ta wa abu amma bai ɗaukar kawurci irin na ridda kun za ce misali jinin ka ya halitta kaza kaza duk da kalmar sunan ya zo na kawurci amma ba ana nin ba kawurci irin na ridda kun misali na nan iya cewa sanitary finance kuma bihim kufar abu guda biyu cikin mutane ce a wani abin kafurci ne ga ce ya ce tsarin finance ko kukan kukan kyara ke alfahari da uwaye da kukan kyara yanzu mutane ta kuka da ya ce ta ridda ana ta kawurci ne annabi ta kafurci ne kukan kyara da alfahari da uwaye amma iya daya da matsayin wanda ya rida dan ta kukan kyara ko ka ce dan wani jikan wane zai da kalahi ya ce ka rida ne wannan kenan akwai wanda yawa a qur'ani akwai a sunna kalmar kafurci za ta kama abu ya dace aqidar mai hada da abinda mai hadi ke ni to kan wannan sai ke cewa albani ke cewa ramullah ya kawo asar nan kasa taliki aka kawo inda wannan maganar shi a wanda ke ambata ya ambato tafsirai na ibn tabari ya kawo ta ibn abbas isnadi kyakkyawa ya kawo ruwa ta hakim ya kawo ta habib cikin ibn kasir ya kawo da wannan wuraren cikin hakim cikin ibn kasir cikin mai yake cewa na ibn jarir tabari shi ma duk wanda kawo magana wani magabatan ya kawo asarkin inda ya dauko wannan magana ta abdullahi bin abbas sai kita wala allahu ya'ani bidhalika al-khawarij alladhina kharaju ala amir mu'minin Ali Zaid Ali yace wannan magana da yake na Abdullah bin Abbas iyanin khawarijawa wanda suka yi tawaye da sayyidina Ali da Ali amirul mu'minin sun mai tawaye ثم كان من عواقب ذلك انهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيه ما لم يفعلوا بالمشركين wannan bazan khawarij kan wannan fa'intar wannan aya ce suka mutane da hukuncin ya ridda suka ma Usman hukuncin ya ridda kullum wannan dan abin wannan ko wannan fa'intar ce suka ce ai ya hukunci ya kawo mutum biyu sai hukunci kaza kullum ayali ya ridda Usman ya ridda kai Muawiya ya ridda Muawiya ya ridda yace kan wannan abun karshen shi suka zubda jinin masu imani suka wa musulmi illa da mushrikai ba su ba illa suka wa musulmi abin annan suka cikin addini mushrikai ma ba su musulmi ta ba dan cikin musulmi suke yace faqal laysa al-amru kama qalu aw kama zannu innama huwa kufru dun kufar ayar wannan ba tana ne mai da su suke tsammani ne wannan kafircin dun kufar albani ke cewa hada hada la jawabun muqtasir al-wadi' من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبل البلك تشوانا جوابي تكأتتشي وانديك أهيلي كرارا daga mai fassara alkur'ani cikin tafsirin wannan aya shine hukumcin da bai yiwa a fahimci wannan aya ba shi ba kina wannan aya wannan bayanin da ake ma'ana ye zai yi abin malamai ke bayani kowa ya san duk mai imani Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da littayi don a yi hukumci da shi maganar da ake shin akwai wanda mutane akwai wanda bai yarda ba da na Allah iya ga na wani shi yadi ya zo ɗaya da wanda ya yarda ya imani kurin dan ba zai iya ba da ko dan albashi yake yi sun zo ɗaya da wanda ya kareta maganar kenan ana bambancin wanda karyatawa yayi da wanda ya san sare wannan littafin banza da muke aiki da shi muna dai abin mu dai aiki ne dan albashi ban da na iya biyar ta ba amma kuma sun zo daya eh sun zo daya da wanda yake yarda da wancan ba na Allah ba nan kuma wasu haka wannan aya su mata hukunci kullum yana ce shugabanni Allah ta wa mallami haku bima anzalallahu kai yanzu a gidanka nawa doka ne Allah ka taka tsakanin kai da iyalanka tsakanin kai da iyalanka nawa dokan ka na akalla nawa mutum zai suke mace ta gidan nasu qur'ani ba ya kawo ba qarara da ta kurjuna min biyutina wa la kurjuna nasu qur'ani qarara ya kawo kakku hudda matan arme daga gidansu su kansu ta nawa suka kori mata ya ce wani ya rinda ya ce mata ta gidansu tunda ya ce ta ya rinda wannan ɗan wannan aya idan zaka ta hukumce ka ce kun ana nin kawurci na ƙara gaba daya to la kowa zai kawurci kowa to wanda zaka dokar Allah shi ko Allah ta kunta wa mallami hakum ma zallahu dun bi ta Allah ba kai da abin da kai in dai ba da littafin Allah bane ka hukumta kawuri ne kai ɗan wa a takaice wannan da riƙe da faɗin gaske karkashin wannan bayanin yan uwa ko wannan fa'inta da malamai yawan matsala a yau zai wata fikir a hannun a bakin mutane ba su fahimci addini ba ya ce maka ta ji duk wani malami na wani al'umma a zamani yanzu ko na baya sai ya ce duk wani malami ne ba dole shebe da kamar su wallahi duk wanda ka dauka irin wani aqidu zaka san ba malami daya wanda ta sananne a karni dubu da shekara dubu ta wuce ko da zamu da muke ciki ba za ta kama ka malami ɗaya ba za ta wani malamin shine abin hujja a kurin su suka fahimci haka kuma aka mana wani malamin a ce zuwa wasu albani su ce ai albani wane ne su ce mishi ba su ke ce mishi albani man su suna mai wani ya ce wani akida ta wai shi iya ga mana ba ka hurci a wajen shi wannan akida ta murji murji iya ta albani murji haka su usaimin sin bas za ka dubul malami wani ana ɗumar sani bin bas usaimin albanin za ka gaba sun ce musu duk ba malamai bane ba ya ce duka malaman hukuma ne alhamdulillah albani shi bai ma bai da goyon bayan ko mai kudi albani bai da goyon ba a duniya ko dole mai kudi ba kuma ba mutum ne independent amma zamanin karni yanzu ba malami independent makamai shi bai da kashin wata daula ta musulunci ko ta wani kasa ko wani mai kudi zaman kan shi yake amma da kai malamin hukuma ne ku ji abin da aka mishi wannan mutane kudin amma wai mai yawo wai dan dai a rushe irin wannan hujjoji sai a rushe a ce maka wannan kyale albani kyale usaimin wato suwa za mu kama a yau ɗan wani zamanin a yau a ce irin su usaimin irin su bin baz irin su albani sauran malamai da wannan a ce a yau wai duka ka bar su ɗan shirme ne malaman hukuma ne kaka cewa yesu ta zuwa malaman na Allah sai wani kudin aboye ba san shi ma ba san shi ma ya ta aboye ba san ma waye an fara mashi shi ne maka hukunci babu wanda ya mai shaida a duniya ɗaya bai da wani littafi ɗaya na addini da ya rayuwar shi kun yi magana a bai kun a cikin kasar kun yi magana a kasar littafi ɗaya babu na addini da ya rayuwar shi ɗaya ko na duka ko na hadisi ko na fiƙi ba wanda ya duniya wai shi zaka bi magana shi kai ta magana malamai dan wa yau da ce duka ba su ce mene ka duka ba su malaman tace mene ka aje su kai jahili ka dauka jahili ka dauka shi ne maka hujja yayin shi shiri a kasar da aiko maka ya ta koyi haɓa yawan wallahi mutane su alamta ne an wallahi mutane bai Allah ya hankali yawan wallahi wannan duniya muna da lokaci wallahi mutum kai gafala kuma wallahi warai ɗaya gare ka ka yi ƙoƙarin mutuwa a kan hanyar ta ƙwarai kaka mutu kan shubaha wallahi za a kuma kan shubaha na ɗaya haɗari babban haɗari a yau mutum ya kashe wani akan shubaha ko shi ya mutu akan shubaha shi ne haɗari wani baka dawa ka gyara ban da kashe mutum mai doshi bayan na kashe shi daga bana gado kuskure na ni ba je ba a mutu akan banza in komo in gyara kaga wallahi mutane mutum cikin hankalin mu dan a gaskiya irin wannan kira a yau kira na gaugawar halitta jinin mutum kashe mutum haka kurin ba tare ba cikin bayani wannan yan uwa abu ne sananne kowa ya sani duk mai imani bakin burin shi a tsaye shari'a a saman kasa amma yaya ake tsaye da wannan shari'a in wanda muke maganar an salaf salafiya bin ibadar Allah yanda ta zo yanda manzan Allah ya rayu in wa makaranta da musulunci da karatun Qur'ani sunna a ina kaga wata al'umma ta musulma cikin karnin da ka sani wacce ce wasu musulmi dan sarkin garin su misali bai kan hanyar Allah suka suka suka suka gama kai suka kashe suka suka kashe suka a ina kai ka dauki wannan dauki ba kusa kusa ɗauki ɗauki kristal abu musa sha'ari radiyallahu anhu wanda suka bar ma garin su inda suke soja hamsin suka shigo ba so zawwa su yi hijira musa hamsin suka bar garin su a can akwai hukuma hukumi amma ba ba ba hanyar Allah bace ba amma sun da su ce za mu shiga mu tara bala'i mu kashe yan garin mu take yi mahu haka suka yi amma sai suka hayo jirgi kuma suka kuma suka yi iskal a Habasha a Habasha akwai su Ja'far muna muna misalin Ja'far ya Habasha tun da manzan Allah yana makka hijira Ja'far yake Habasha manzan Allah ya hijira ya Madina ana can Madina ana jihadi ana shari'a a yanke hannu a yi haddin zina Ja'far iya Habasha ba dokar Allah a can ko kuwa ba sai rayuwa a can ya rayu sabu Musa a can suka suma suka rayu a can tare ta su daga Habasha su koma Madina ba suka hijira biyu ƴan Yaman suka zama a Habasha suka rayu suka ƙari suka koma can shi yan watannin nan kurin don sun zamana a cikin daular da ba addini ya ce sun yi rinda ko kaza su wani jinin sai halitta ai akwai daula islamiyya maza na yana raye amma suna nan a habasha sun jima tun annabi ya maka har yi hijira shekara a shekara ta bakwai an yi badar an yi uhud an yi khandar an je haifar an dawo da haifar sai ga jafar ya zo har maza Allah ke sarrafa yake cewa ban san ba farin ciki na ya ce abin ya mun farin ciki farin ciki ya mun yawa ce ban san farin ciki wannan farin ciki zai yi farin ciki da bude Khaibar ko zawo Ja'far yace farin ciki ya mun yawa ga Ja'far ya zo ga Khaibar an bude Ali bake fara yake farin ciki har ya ba sa Abu Musa rabon ganima ba su yake ba su yake ba ɗan wannan mai shan wanda muku maganar mutum manzala ya rayu a cikin makka ana gumaka a saman ka'aba cikin ka'aba iya ibadar Allah ko bai rayu ba kwaroni ne an kace shi kayan jihadi su wani tabin ayin jihadi ana komi suna ta ta sayar da ta haka ɗan gaugawar sawa mutum jinin mutum ya halitta kurin aje a kashe shi don ya cikin daular ta kawura kaza kaza a wani haɗari ne an wa kadiba usama sahabi ne manzara yana raye a hili wani kafiri ne a gabansu zai na ba ya bige musulmi ya kashe musulmi suna kallo ya kashe wani ya kashe wani kurin sun mai ca ƙasa shi ya ce shaɗu Allah ilaha illallah wa rasulullah kurin sun ga banne da yi a gaban su ya kake musulmi amma yanzu ka haifu da shi ya ce karma shahada usama ce ƙarya ce dan kaga takobi ne ya yi da shi wannan kalma usama manzon Allah ya tada hankalin shi ce usama za ka shi bawan Allah bayan ya kalmar shahada ya za ka shi a yasu da hudu ya hudu ne ta ya gamu na cewa gaya maka annabi da yawa usama tsawatarwa mai ƙarfin gaske muka zautarwa a na ya tabbata wani sahabi da ya irin wannan ya kashe wani ya kalmar shahada ya mai zargin ƙarya ce yake aka binne shi ƙasa ta turo shi ruwa ya tabbata sahabi ne laifin da ya yi kashe wani wanda haƙƙi bai kama ba amma balle a yau zamanin yau kurin a shiga masallaci a sa bom kasuwa a sa bom mata da yara ba ka sani kuma ce wani jihadi ne kuma an ta aikin Allah ne dan uwa haje kuma jihadi ne wani a kasuwa a likita kai a kasuwa a masallaci inda za ka moka wanda mutanen wa ka sani wala bisan su ba amma an ce suka suna cikin dole kawura jinin su ya halatta ya yarda ka koma bayan haka aka addinin Allah yan uwa in wa gaskiya a gaya mutum wala mutum kai rudu wannan wajibi ne ma wadi kuma me haka wajibi ne ma hadisi ne gaskiya da kan mutum idan cikin rudu ya halaka abanza eh kai asara ranka ko kai asara ran wani ba ka kurin da ra'ayi mutum addinin wani wa abu ne mai kashin gaske ka tsaya kun balle lamarin jini wa lamarin jini hadari ne me hankali dan uwa muna maganar eh cewa kamar da ban da kan masala yau masu kururuwa ka hutar da dukkan shugaban musulmi gaba daya ya ce yau in ka ɗauki musulmi a musulmi jahilcin da suke na sanin allah ma ishe su da wani ta shara in wani wani nan sai yau kaddara yau a ce nijar yau nijar an yi da kalamun za a shara ta musulunci a ganin ka yau aka ce za a yi shara a nijar kai wajin maka yi ko kana da iya wa'inda za a ba jagorancin shari'a ma ba sa addini ba su zace ma da kai ma kakkar wazin magwa daya ko yau wallahi aka tana shari'a wannan malaman suke gaba wani aji ga malaman ne su za a ba jagorancin ko to da ku ne lomu hari a wajen su yau ne suka yi masu ba sai daga mawazin kan ko bin wa kan miƙo a jiko har to da ta kuma tsawara wa'azin maza ana ku dan addini yan wa akwai muhimmancin fahimtar addini akwai aiki ga malamai a fahimtar mutanen addinin Allah to na gamku wallahi ina wannan abin na yi da shi na da shi wallahi ina da aqida in nijar wallahi da jahilci Allah jiran sama a Niger wata kwar wata kwar ta Niger a ce bangaren soji ko ɗan sanda ko jandarmomi ko sakuna kaza a ce ga su wani su wannan suna adawa da shari'a musulunci baka san haka illa kurin jahiltar addini da kansu kurin addini ne ba sani ba kurin a wajen su qur'ani littafi ne mai so ya samu mukami ya samu kudi a karanta mai a mai takara ya biya a bashi laya ya rubuta a rubuta mai ya sha iya san arziki iya san wata haka da ya taso ya ga uwashi da sura gidan malami baban shi bai sani ba uwarka ta tura ka an so mu rubutu an so mu laya sai ya dauka kurin addinin qur'ani aikin shi kenan a karanta a karanta maka a ma takara a rubuta ka sha shikenan haka suka dauka kina wallahi aikin wanda yake kanmu mai har mai aqida ma addinin Allah aiki yan uwa wallahi ta shaida a zuwa ga Allah ya fahimtar da mutane addinin Allah su san Allah kai shi su san annabin Allah kai shi su san ma menene Qur'ani su kuma magana shari'a ɗan wa idan ka ji addini gaba daya haka aka wa daular musulunci haka aka wa daula haka aka wa shari'a ta musulunci da fahimtar mutane su fahimci addini su san addinin abin da ka sani ka yarda shi kake neman kawawa ba kai da yarki ba in wa za ka shi kawai nan kawai kai kilo hamsin ka ce mutumin wallahi sallah yake amma bai san ba me ma me tauhidi ma bai san me tauhidi ba kuma ya sallah iya zini bai san me tauhidi ba bai san ba ma hukuncin tauhidin ba zai magana shari'a za ka ce mai qur'ani ka samu shari'a bai sani ba amma sai da mu yanzu Allah baka muwayan ka samu wayan ku je daji cikin daji ku kasance da mutane aqida ta addinin musulunci kun ba mai halaka annabi ba inda ake hana wa'azin tauhidi ba akwai da kanawa ba in zai ce ka je wa'azi an ce nan bar wa'azin tauhidi illa an samu wani kidaman malami a garin tsohon malami ko sarki mahaukaci ce ka kai amma babu adawa a ce baka a hannun ba a yi ba karatu addini ba a yi da wuya a rigar kenan allah in wai ba mu dama ya baka muwayan ka kashe muwayan kinka cikin da'awa a motsa ce za ka saya ka ba da motsa ce a samai a je a kira mutane zuwa ga allah su fahimci su ma su zuwa ne ne yan wallahi mun je wata ƙauye wurin wa'azi dare ya yi mun kwana wurin wazo wurin mun bari muka mutsa mun kwana muna da wani shekar da ya ga wani bawan Allah muna hira sai muka magana kiyama shamal hawa mai kiyama nace kiyama nace an aka mutu bayan mun dauki ta ce mutun ya mutu ya tashi Allah haka ce muka ta hawa malam ta dalaka ba ba malam zai mutum ya mutu an binne shi tashi Allah a Nijar na yan kiluluwa cikin da kewan da magana ne jihar da magana shaya za a yi an mutu a tashi mutum yau da ya zama ƙasa ya tashi kana ga yaya a can da a Nijar ga sun wannan kajeman kwamsa addini mun je nuni mun yi wa'azi kun suka tambaya malam wai mun yi magana akan zina wai da ita zina Allah ne hana mun ji muke sarki yana da su da su firafe hana Allah haka suka ce tambaya ka mu ta ce wai da ita zina Allah ne hana zina wasu ji suke yi zina sarki ne da su firafe suka hana zina Allah ta yin wannan jahilcin a cikin mu kun mu za mu gafala ga abin da ke gaban mu za mu iya yi mu yi da'awa mai gida mu shiga abin da ɗayan kuma mu zo mu cuci ɗan uwanmu cikin jahilci ka cuci ɗan uwanka ka halakar da kanka ka tsaya ka wa addinin Allah hidima ta hakika eh a yi da'awa zuwa ga Allah a fata addinin Allah wannan kuma lokaci a hannun mu za a yi yau za a yi dai mu yi kokarin shi hudu ɗan uwan bature zai yi shi hudu ta shekara dubu ya san daga wata yi mu yi kokarin kira mu kawo mutane kan gaskiya kan fahimtar shari'a ta Allah addinin Allah da kansu sha wata rana ga abin ya labari ko insha Allah wata rana amma haka kurin yan uwa yan uwa za ga nan yanzu yan uwa yau wallahi ni dai a rayuwata Allah ba abin da yake tada mu hankali ba in ciki irin abin da ke a Syria Syria Allah masu da awai irin taka ta akida Jabhatu Nusra ɗan wani ISIS ɗan wani wane ne juntu sham Allah aƙida da tsin taka aƙida ta salafiya da su me wannan matsala ce kurin ta halitta jinin wani kurin ɗaya wani malami a cikin su shugabanni sai ya tawili wani ya yarda ai da ya kaza ya zama amir ya zama dan goyon bayan turawa jinin shi halitta sai kaga tsakanin jundu sham da wani ɗan ɗan jabata nusra ɗan wani asis sai kaga suna kashe junansu yau ina jin labari a yau an ce sun zagaye wani gari na ɗan cikin masu aƙida ce masu shahadin sun wani zagaye wani musu wani gari na ya asis suna ƙoƙarin kama ana tarfari za a kama garin ana turuwan wuta tsakanin masu aƙidin ta sunna me matsala aƙidar halitta jinin wani aƙidar gaugawa ta ce wani zama kahuri ita ta kawo ka kowa ya da aƙida amma wannan matsalar ta maganar gaugawa da kawo ta ɗan uwanka ba tare da bincike ba ishi mar uzuri kullum kace ya kahurta jinin shi halitta ita ta kawo wallahi yau suke zub da jinin ƴan uwansu aqida guda ta tauhidi illa aqida manhaj na halitta jinin wani shi ne matsala sai saka cewa shi zai ce a zana ana yi yau kaya a nan ana yau a Najeriya kai ce wata ran wata ran ta huto cikin musulmin maza aqida kai kuma suna hakin waccan haka na haka na a sham sham da haka ne sham maza aqida ta sunna wajen ba wajen tauhidi ba tauhidi kullum matsala ta manhaj na salaf na rishin kada ka yi gaggawa kawurta wani kada ka gaggawa zuru jinin wani to halitta jinin mutane gaggawa kawurta shi ya kawo abin da ake cikewa a shan tsakanin masu aƙida na irin saka amma matsala ba ila ba ta tauhidi matsala ta manhaj na salafiya ne ya kauce gaugawar zub da jini gaugawar halitta jinin wani shi ya kawo ake fitina a yau amma rasa yaya ma za a samu ta ake na ɗanwa kakka shiga duk abin da zai kawo zirjin dan wanka ko na haka kurin da shubha na ga nan ruwaya ta ibn umar da ibn umar yana magana wallahi a yankin zamanin sabai suna raye akwai jihadin an shiga ya shubha irin wannan yace wallahi gwanda Allah ya kama ni da lahikin jihadi da ya kama ni akan zubda jinin musulmi ba haƙi abdullahi ibn umar ya san lahikin jihadi ko amma bai kai ba lahikin zubda jinin musulmi ba haƙi a yan wallahi mai hankali ta wani yan abu ne a yau abin da ake ciki a yau yan uwa muna maganar wannan aya wanda kullum sai mu ɗauko ta mu je hawa hukuma ya kawatar shugabanka kai wa kai ma in kai gabin tafsirin kai ma ta shahe ka ta shahe wancan shi Allah ta yayi wa man ya Allah ta yayi wa man lam yakun bi sallahu dole bai gushi da ta Allah dole bai hukunci ba dima an zara da abin da Allah ta faɗa kenan kuwa wannan cewa mallam ba ce ba hukuma gwamnati alƙali malam almajiri wani wane kowane wa mallam ya hukum bi ma an zala lahu fa ula'ika humul kafirun dole bi hukunci ba da littafin Allah da abinda Allah saukar wannan kasu ne kafurai to in bayan ibn abbas kenan kafircin hawa hawa ne yanda malamai ke bayani akwai bambancin wanda ya hukunci misali alƙali ne zai zo ya hukumci da san zuciya ya bawa yaushin gaskiya ya ce ya rida a iyanin fasiki ne a zalimi alƙali amma da ta alqur'ani ko ya kai mi shari'a sai sau zuciya ya ma ya ba wannan ya ba wannan gaskiya a da gaskiya ba dai ne ya gudu da ta Allah aka akwai qur'ani ne shi to shi ma ga wannan ba a cewa alƙali ya zama kahuri sai dai ya zama mai laihi ne fasiki ne amma inda zai ce ya yarda hukumcin da ya daidai ne da na Allah sai mu ce ya kahurta haka duk wanda ka wani tayar da ba na Allah ba ko wani kudi ne ya ce daidai yake da na Allah ko na Allah wannan babu shi fahimci duk mai haka kafuri ka ya bana hidi amma muna magana da kafuci a kurin shi kenan kurin litayi doka duk da yake dokokin banza da Allah a'a ba wanda ya dakan ba wanda ya ce daidai ne shari'a ba litayin Allah ba ba ni ga maka maganar da muke yi wanda yayi ba ta Allah ba su ne mutane kala kala wanda ya ya yarda da abin da yake aikatawa ko ya zama ta ainihin Allah wanda ya mace shi ne ka huce karara amma wanda ya yi kan dan awanin duniya da yake samu rishin aiki ne dan duniya sai ya yi to idan ya san da littayin shari'a ƙarya ce ya yi wannan ba a ce mai yarin da irin da kawuri amma mai lahi ne shi mai lahi ne amma bai kai ba da giran magana kawurci kinna magana abin hawa hawa ne maratib ne eh ba mai musulmi da zai yarda da akwai wata shari'a ba ta Allah sama kasa ba to illa abin da ake magana yaya magabata suka tabbatar da shari'a Allah sama kasa shine kuma ta muwa mu bi hanyar da'awa hanyar karantawa karantar da su fahimci addinin kashi da hurkuma su fahimci Allah su fahimci Allah sun tauhidi to zaka kawo dauda ka kawo dauda shahidi da mara aqida ta musulunci to zaka dauda da shi muhimmancin abun karatu da'awa zuwa ga fahimtar addinin Allah Allah ta mu yanzu dai wannan shine aya da muka kanta ta gaba
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون na'am wata dirasa ko karantar rayuwar musulmi a yau da malamin suka suka fahimci yadda aka gaba a yau abinda ya bayyana yan uwa an fahimci a duniya babu addini da ke ci da ke ci gaba yake cin kasashe na kawurka musulunci abu ne a hili babu addini mai haɗawa ko ina a duniya ka musulunci me yan uwa wa'annan a fakaice kai baka sani ba ko baka gano ba su suna nan suna aiki dare da rana yaya za a yi su kawo cikas game da wannan tahiya ta wannan addini daga sun ji yanwa wannan abin da ake a yau daga sun ji darin tsakanin musulmi za su zo a gaba su ba ku makamai su ba kayan aiki don su cimma wani guri a fakaice a ce ga addini mu ga yadda suke yanwa yau da ake magana yau sa ka ga yaro ƙarami ɗan shekara sha biyar ya iya ya iya haɗa bam a internet ya kusa bam a internet a gidan ya yi kuwa ake sabon an koya an buɗe hanyoyi a koya muku sabon haka bam a gida ya koya a kaɗan a ba ku kayan haɗawa makamman a ba ku kudu me ta wannan ko ana gwadawa kun gan suwa ko wannan shine sunniwa wannan shine addinin nasu wannan wai suna haka ne dan su yaƙe ku ta wata hanya a gwada musulunci babu komai a cikin zuci kun yake zafura sai zuba jini ya banna fura wata hanya ce daban ɗan wata muke addini wala ne hankali kuna wa an tabbatar da haka wuri da yawa ya tabbata su labo nan su ba wannan makami su ba wancan makami kuma su guda da su ɗaya ne sun ba sun ba wancan ku ci kanku ku kashe kanku kuma ku ɓata kanku ku aibata addinin Allah ta muke mu Allah ta mu gane yace wa katabna alayhim fiya mun hukumta mana mun rubuta a cikin attaura an rubuta bani isra'il a can ma Allah ya hukunta cewa annan nafsa bin nafs wal aina bil ain Allah ya hukunta cewa a cikin attaura a rubuce cewa annan nafsa bin nafs wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi wal aina bil ain in ka hudda mutum ido kai ma a hudda ma ido kowa kake ko dan wani wal anfa bil anf idan ka cire mutum hanci kai ma a cire hancinka wal uzun bil uzun an ka cire mutum kunne kai ma a cire ma kunne wa sin bil sin an ka cire mutum haƙori kai ma a cire naka yace wal durubi qisas kuma sauran rauni za a kisasi a ga me rauni he ya warke aka ji ma ciwo ka ga in ya warke me ya kamata kai a yi inda in za a iya ramawa kai ma he a rama in ko inda wajen ramawa za a yi gaba a wuce gwan iri anan sai a yi jiya kuma amma dai wannan rauni za a tsaya a diba daga baya daidai abin da ka mishi shi kai ma a maka na in wa maganar wannan duk da an rubuta a cikin attaura amma musulunci ya tabbatar da wannan shari'a annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa har ma kace jinin musulmi bai halitta sai daya ba maganar ridda maganar rai da rai da maganar wanda ya shiga kundin zanako kenan maganar rai da rai annabi ya tabbatar da duk wanda ya kashe za a kashe shi haka maganar kunne maganar haƙori duk abu annabi a aikace yayi a rayuwar shi yayi hukuncin da yake nan a musulunci ma annabi ya tabbatar da haka za a yi misali man karanta anan kwanaki kristal wannan akwai anas bin malik wanda elwal rubayya ta hudda ma wata haƙori aka ce za a rama da anas bin nazar ya ce wallahi baiwa ya za a yake mutanu baiwa ya rasu da ake mutanu ya ce anas ya ce haƙocin allah haddin allah ne wa ya ce wallahi ba ake mutanu tafi wallahi ba shi da mata haƙori a nan shi abin da ke ni ba iya inkari ba ne ba shi iya ga abin iya mai yauni iya mai zai a cire mai roshi haƙori to shi wannan bawa na Allah abin da yake kyama karshe dai su ƴan uwa annabi ta sai an yi to karshe su wanda suke da ƴan uwan wanda aka abin suka ce sun yahi wannan shi sun an yahi wannan shi ne ya dangana amma a takaice ba wani wani ko dan wani duk abin da ya zo a wannan aya na rai da rai ido da ido in ka cire mutum ido kai ma a zuwa kumbare naka ba wani abu ido ko da mishi kana kumbare naka in in bi ne kuma a mutu naka in kun daga kai ma a cire naka an hanci ne kai ma a cire naka komin yanda kai haka za a yi a wani an ambaci an manyan gababuwa karshe aka ce wani juru isas an yi magana rai gaba daya aka yi magana ido aka yi magana kunne aka yi magana hanci aka yi magana ta haƙuri wannan kuma ce sauran raunuka wani ba ambata ba za a yi kisasi daidai gwalgwadon abin da kai kai ma a maka karshe shi ma ya ce faman tasaddaqa bihi wanda aka wa abin rai ne rasa za a bashi jiya ko idan nashi ne aka aka ma illa ko hancin ko kunnan ko haƙori ko jin ciwo sai ya yaye ya yaye shi ya yaye ma abin da kai lahi maka wani to shi ne kenan kamar sadaka wanda ya sadaka kenan ya bar abin da yake haƙƙin shi ne na a bashi na jiya yace ya yaye ko kafaratu lahu wannan kafara ne Allah zai yahe mai kurakuran shi Allah zai mai kafara dalilin yahiya da ya ta haƙe shi nan ma cewa mallam ya kun bi ma an zala lau fa ula'ika humu zalimun dun bi hukumci ba da abin da Allah ya sabkar wannan su ne azzalimai Allah ta miki in wani ga lokaci ya ta yi Allah kai zartin gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته